الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قبل كراتون للتاف مختصر الأخضري أبو زيد عبد الرحمن الأخضري رحمه الله تعالى a wannan rana ta asabar bakwai ga watan al-muharram hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1446 wanda ya dace da 13 ga watan bakwai shekara ta 2024 miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam karatu na biyu kenan za mu tashi kan tuba ko? wace sharuɗin tuba to wa shuruɗin taubati a baya ya faɗa cewa ya daga cikin abin da aka wajabta ma mukallafi ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda rashin tuba to yana bayuwa zuwa ga yawaitar zunubi ga ɗan adam to kuma in zunubi ya yawa ga ɗan adam to wannan yana bayuwa zuwa ga jayo fushin Allah subhanahu wa ta'ala musamman a yanzu da zunubi ya yi yawa cikin al'umma to ba lokacin da aka fi buƙatar tuba zuwa ga Allah kamar yanzu duk wasu abubuwa da ake gani na tsananin rayuwa da matsatsi to yawaito zunubi ne shi yasa duk wata hanya da za a bi ana tunanin ko za a samu sauki to in dai ba wannan bangaren aka fara gyarawa ba za a samu sauki ba ba za a samu sauki ba na fatar an gane ko da ana ganin ai an samu canjin shugabanni ko an samu kaza ba za a samu ba wanda kuke tunanin in ya hauɗin ku samu sauƙin rayuwa to sakamakon zunubinku in ya haudin sai ku ƙara shiga cikin matsala to kamata ya kira al'umma tun daga shugabannin har talakawa maza da mata to kowa ya tuba tsakaninsa da Allah kenan ba Allah zai kawo sauki daga na ake ai ana cikin talauci ana cikin yunwa ana cikin wahala duk zunubi ne ba zunubi ne yawa mutane yawa amma mutane kuma sun kasa gane wannan wasu zagi gwamnati wasu zagi masu kudi wasu zagi 'yan kasuwa ilah kowa yana fata abin da ya ga dama amma ga inda matsala take kuma an kau da kai a kanta tun da shugabannin zunubi talakawa ma zunubi laifi ya yi yawa kaga dole a samu dole a samu matsalar rayuwa gaskiya kuma in ba a gyara wannan matsala ba to abin da ake gani yanzu ba komai ba ne a kan abin da ke tafi nan gaba na musiba da bala'i da kuncin rayuwa su shesa tuba tana da matukar mahimmanci da matukar mahimmanci so da haka wajibi ne a yawaita yi wa mutane nasiha a daina zunubi a daina saba ma Allah a daina zalunci da cin amana da alfasha wannan Allah zai kawo sauki ba sai an yi addu'a ko an samu canjin gwamnati ba amma mafi yawa kowa ya zama azzalimi to ya za a yi aji sauki kowa kabba amana sai a hankali eh ka gani to abokinka baka aminta da shi ba matarka ma baka aminta da ita ba baka da aminci kana ganin kamar tana yaudarar ka ka gani to shine mala ya ce ita tuban nan tana da sharuɗa ba haka kawai da baki zaka furta na tuba ba wa shuruɗu taubati sharuɗin tuba annadamu alama fata yin nadama da takaici akan abin da ya gabata eh sai ka tuna lokaci kaza nayi kaza lokaci kaza nayi kaza lokaci kaza nayi kaza sai kai ta nadama ina ma da a ce ban yi kaza wadda sharaɗi da farko kenan da ake bukata ga mai tuba shi yasa ma suke cewa zunubi bai tsayuwa inda ana samun nadama don komi yawan zunubin ka inda kana da na sani kan abin da kai kana kokarin gyarawa to Allah zai goge zunubin amma yanzu su su ma ɗauka laifi suke ba sharaɗi na biyu bayan annadamu alama fata yin nadama akan abin da ya kubuce ko ya wuce wanni ya da yin niyya Allah ya da ila zambin ba zai sake koma zuwa ga wani zunubi ba ma wanda ya ba duk sauran zunubai ma kakaf shi yasa aka kawo zambin na kira ba wai ma wanda ya ba fa a'a ya kudurta a ransa duk abin da yake haramun ne zunubi ne sabon Allah ne ba zai ƙara yin ba wannan sharaɗi ne na tuba kamin ka tuba zuwa ga wani laifi Allah ya karɓi tuba ka tuba ta zamo sahiha tunda Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha to tawbatan nasuha ita ce tuba da ta cika waɗannan sharuɗa da mala yake magana a kansu to ba zunubin da kai kawai zaka ce Allah na alkawali zunubin gaba zan sake ba eh tuba ka bata yi ba duk zunubi tunda ai yadda an ka haramta ma wannan da kai haka sauran zunubai su mami to da ya zama wajibi ka kulla niyyar ba za ka yi wannan ba sauran ma haka wajibi ne ka kulla su ma ba za ka yi su ba to shine hikimar kawo na kira din kaga ba cewa inda ya ce wani ya to Allah ya uda ila zambi to sai ya zamo kan zunubin da ya yi kenan shi zai yi nadama a kansa kama da yake shi malam malami ne sai ya kawo shi na kira fi ma baƙiya cikin abin da ya rage alaihi a kan shi mukallafi min umurihi na rayuwarsa tun da dama ana magana tuba ne in akwai rai da zaran baka riga ka riga kan mutu shikenan kofar tuba ta rufe a kanka ko kuma kiyama ta tsaya to da yawa wasu sun ɗauka cewa kawai tuba shine ka ce Allah na tuba ka yafe mai shikenan wannan ai kaga ba tuba bane eh addu'a kake Allah shi yafe maka shi kuma Allah ba zai yafe ba dole sai kai abin da ake kira da at-taubatu ita kuma a tawbatu din nan tana da sharadi niyyatu alama fata annadamu alama fata wan niyyatu Allah ya'uda ila zambin fiya baqi alaihi min umrihi sharadi na uku wa an yatrukal ma'siyata ko sannan kuma ya daina wannan sabon da yake yi wannan zunubin da yake aikatawa to yayi kokari yayi mai ya bar shi kaga ashe ba tuba bane kana tuba kuma kana aikata me kada aikata wannan sabon kaga wannan ba a ba a kiran shi tuba ba a kiran shi tuba ba a kiran shi tuba an gane ko fi sa'atiha a lokacin tubat to lokacin ake son ya yi ya bar sabo wannan zamiri yana koma zuwa ga tuba sa'ati haɗin ba yana koma zuwa ga ma'asiya ba ne wa an ya turkal ma'asiya ta fi sa'ati ha'ai fi sa'ati tauba dama lokacin ake son ya bar zunubi an gane ko to sai ya bar zunubin to in an samu waɗannan sharuɗa guda uku shi kenan na farko ya yi takaici da nadama da dana sani na kasassaɓa da ya ta yi a baya madadin ya yi aikin alkhairi sai ya yi na sharri na biyu sannan kuma ya ƙulla a ransa cewa ba wani zunubi ma da zai sake aikatawa sai dai bisa halin mantuwa ko wani abu to wannan kaga kuma uzuri ne amma dai yana sane ya yi wani zunubi to ba zai yi ba tuba ba aiki ce ba na uku kuma zunubin ya daina zunubin ya daina eh a lokacin da yake tuba eh kada a samu jinkiri tsakanin tubarsa da kuma barin sai sun haɗu gaba ɗaya in an ka samu ta'akuri ko rata to kaga tubar ta lalace ya yi takaici ya yi nadama ya kulla niyya ba zai yi ba amma sai ya ce to sai nan da sati guda zai bar abin to yanzu duk wancan abin da ya bayar roshe fa baya da wani amfani an gane a lokacin da ya kulla niyya din da lokacin da kuma ya yi nadama to lokacin ake son ya bar wannan zunubi to wannan su ne shuruɗin tauba tsakanin bawa da Allah eh wannan ana magana haƙƙin Allah in Allah ka taɓa to wannan abubuwa guda uku su ake bukata in kuma wani kacce amana daga cikin bayan Allah to akwai sharaɗi na hudu da malamai na suke kawowa shine in dukiyarsa ce ka ce ka maida masa abusa in zagin shi ka yi ka je ka nemi ya yafe ma in mutuncinsa ka ce ka nemi ya yafe maka in ƙazafi ka yi masa ka nemi ya yafe ma ko kuma ya ja haƙƙinsa na bulala to shi ne sharaɗi wannan in haƙƙi ya shafi bawa ba Allah ba amma Allah in Allah ka taɓa to wannan kaga shi kenan in an samu waɗancan sharuɗa guda uku shi kenan babu babu matsala an gane ko babu matsala to Allah ya saurara in kuma malamai suka ce bawan bai nan wanda ka ci amanarsa kayan mai kazafi kuma bai duniya ya mutu da kana cikin haɗari a to ina za ka je ka neme yahi shi ne malamai suka ce duk lokacin da ka yi aiki alheri ka sai kayan mai addu'a shi aikin da aka ɗora ma in ka yi sallah ka yi mai addu'a in ka yi azumi ka yi mai addu'a in ka je maka ka yi mai addu'a duk sanda ka gabatar da wani aikin alheri sai ka yi mai addu'a to ana sa ran wannan addu'ar ta goge wancan ƙazafin da kai mai shi ma babu tabbas don sai in Allah ya karba in bai karba ba to kaga shari'a na nan lahira kai akwai aiki eh lahira za a sha mamaki Allah za a sha mamaki bala yanzu da kaga mutuwa kawai ake kullum sai an mutu shi yasa duk wanda kake da matsala da shi to ayi kokari a walwale tunda haga yanzu mutuwa ake yi an kwana da wani ba a tashi da shi ba an yana da wani ba a kwana da shi ba to yana yiwa fa an kawo layi an kawo gare ka kana tunana ai kaza kaza ai zan walwale da wani ko zan yi kaza zan yi kaza tunda ba ba a masu gina in zaka mutu eh a ce ai ga yadda su malan kai ai gabil an kawo ma wata ya ita mutuwa babu wani abu yawai la ta'tikum illa bagata so wannan shine matsalolin mu a yau shine matsalolin mu a yau Allah ya samu dace to wa an yatruka al-ma'siyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha idan ya kasance mai cakuduwa da zunubi to shi wannan hashi yake komawa ga almasiya shi kuma wancan fi sa'ata ya haɗe yana koma zuwa ga tuba amma kuskure ne da wasu ke mayar da su zuwa ga sabo gaba ɗaya wanda kuskure ne in kuma dama ya bar zunubin to waɗancan abubuwa biyu su suka mi yawa to shi yasa ya kawo wannan sharaɗin ya yi laifin amma ya ɗan daina amma sai dai kuma sharuɗan tuba ba su kammala ba bai yi nadama ba sannan bai yi niyyar ba zai sake zuwa amma dai ya daina yi wanda halin mafi yawan mutanen ma yau sai ka ji ya ce ma ai shi ya daina shan giya ai shi ya daina neman mata kaza da kaza amma har bai yi nadama ba sannan kuma me to kaga tubarsa bata cika ba abu ɗaya an ga samu cikin uku shine barin me Eh, to ita ma tuba kaga sai an koya wa mutane eh Eh, da yawa wasu abinda suka ɗauka barin laifi shi kaɗai ne tubala shi ne ma ƙarshe ai Eh, abinda a farko waɗancan abubuwa guda biyu sai a ce to wane akwai abin da ya rage ka yi nadama da na na sani sannan ka- ka sa a ranka fa ba za ka sake saba ma Allah ba eh to yanzu in kai haka tuba ta zamo cikakkiya ita ce taubatan nasuhan da Allah ya yi umarni wala ya hillu lahu an yi akhirar taubata kuma ba shi halatta ga lahu gare shi shi mukallafin nan an yi akhirar taubata ya ce shi zai jinkirta tuba wai bayan ya san laifi yake amma sai ka ji a ce to layi tunda ana cikin yanayi rayuwa kaza kaza kaza kaza haram din nan halat haram din nan ma waya gare bale halat eh to ai shikenan dai za a yi kokari dai wasu yan bukatoci ne da na kammala in na kammala shikenan zan daina ga uzurin da suke bayarwa to wannan haramun ne daga ranar da ka ji wa'azi ka ji aya ka ji hadisi cewa abu kaza sabon Allah ne to ranar zaka daina in ka tsaya kana wani nawa in tuba yau ko gobe ko jibi to wannan jinkirin shi ma zunubi ne kaga zunubi saman zunubi ga na laifin kuma ga na ta'khiru tawbati Eh, shi ma wannan sai an dinga wa mutane nasiha a kai. kana sanin abu kaza haramun ne to ranan zaka barranta da shi wala ya kula adafi ne akan an yi akhira zaka ce wala ya kulu kuskure ne wala ya kula ba zai faɗa ba ma'ana kar ya faɗa hatta ya hadiya ni lahu ni dai ina nan sai sanda Allah ya shirya da ni hatta ya hadiya ni lahu sai sanda Allah ya shirya da ni sannan zan shirya to ai shirya hannunka take to ai hannun Allah take duk yadda mutum ya so ya bar abin Allah bai shirya da shi a wannan duk jahilci ne Eh, magana ce ta jahilai yadda ba su san addini ba kamar yana son ya nuna maka zunubin da yake Allah ne ke tirsasa shi shi ne mafhum na maganarsa to zaluncin da kake yi Allah ne ya tirsasa ka to da ai ma wa'azi an ce ka to sai ka ce wai- wai wai sai son da Allah ya tashi shirye da shi ai Allah bai shirye da ba wai sai ya shirye da shi kaga bai da niyyar tuba shedani ne kawai ai shi Allah ba wanda ya tirsasa ya ya saba masa Eh, ra'ayin kanka ne kai kaga cewa ran kana son kai kaza kai shikenan amma Allah bai tursasa ka ba shi sa kana da damar ka bari kana da damar me kuma ka yi kana da zabi Eh. to bai faɗan haka wala ya ƙula hatta ya hadiya lahu ba zai ce sai sanda Allah ya shirya da ni zan shirya ba Eh, fa innahu damirul sha'an ko damirul qissa domin yadda lamari yake ko kuma damirin ka ce yana komawa zuwa ga abin da aka ambada da wala ya kula hatta ya hadiya ni lallai faɗin wannan magana min alamati shiƙaƙi a gaba ma alamatu ba min alamati jam'u alama to mai faɗin wannan magana akwai alamomin taɓewa da hasara tattare da shi ba ko alama ɗaya ba shi ne shiga wuta shi ne a shiƙa cewa ba zai mai wannan magana ba zai gama lafiya ba to ka ko gaya akwai matsala wal khizlani da taɓewa rashin samun rabo na gobe kiyama wa tamsil basirati da shafewar hasken imani ba imani a zuciyarsa eh an gane ya an ce albasira shine wani haske na imani wanda da shi bawa yake riskan wato ah, sanin kaza daidai ne kaza kuma ba daidai ba ne da shi mutum yake jin cewa abin da ya ba daidai ba ne mana alamu ya nuna cewa babu haske na imani a zuciyarsa zuciyarsa a bushe take shi yasa ka gan shi yana waɗannan maganganun cewa ai kaza kaza kaza ai laifi tudu ne sai ka take naka ka hango na wani ba duk kalamul juhali ne wannan Eh. to cewa an kai ka damu kai yanzu tun da an tunatar da kai sai ka gyara mana a lokacin da ka gyara ka ga wani na yi kai kuma sai ka nabbahar da shi wannan shi ne aikin hankali da an ce albasira shi ne hasken zuciya babu hasken zuciya hasken ya shafe a zuciyarsa to saboda haka shi yasa malamai akwai ibnu mai yara mai sharhi akan ibnu ashir Eh, yana cewa tuba wajibi ce wattaubatu wajibatun alal faul tuba wa dole ce a cikin gaggawa ba a ba a jinkirta ta ba a jinkirta ta an gane Mm. baka cewa ba zan tuba yau zan bari har gobe ko bari in na yi yau shi kenan daga wannan shi ne na ƙarshe Kai. wato akwai mutane na wasa da Allah fa ya fi yadda da laifi ne amma wannan shi ne na ƙarshe bai tunanin to ai yana can yana yi Allah ya karbi rayuwarsa shi bai kawo wannan saboda mi babu albasira a zuciyarsa ba haske a zuciyarsa ويجب عليه حفظ لسانه ينا وجب غريش يصري هرشنسا من الفحشاء daga alfasha shine ma qabaha qaulan wa fi'lan duk abin da yayi muni na magana ko aiki to wannan shi ake kira da alfasha to kare faɗe shi da harshensa in na magana ne ko na aiki wal munkari haka wajibi ne ya tsare harshensa da abin da yake abin kyama a shari'a wanda shari'a ta ce ta kyamace shi munkari ne ba yadda ya ba an gane suna da yawa irin su zage-zage irin su ƙazafi da makamantansu alfasha kenan ko almunkar irin su zina irin su zalunci irin su liwaɗi duk sun shiga ciki duk wajibi ne ya tsare a ambaci harshe a ba ana nufin ban da gagga jiki ba an gane a saboda magana ita tafi yawa cikin al'amarin ɗan adam kamin ya aikata wani abu da gabansa to ya yi maganganu da yawa wal kalamil qabihi da zance wanda yake mai muni wanda duk sun shiga cikin alfasha almunkar ya shiga cikin alfasha alkalamul kabe shi ma ya shiga cikin alfasha duk wannan dai malam tafsili yake yi duka tafsili yake yi to duka haramun ne kaga zagi ya shiga ƙarya ta shiga haka yin ƙazafi ya shiga da makamantansu haka cin mutuncin mutane ya shiga ba bisa haƙƙe ba da makamantansu yin alƙawali ba cikawa duk ya shiga yin zina sata da makamantansu duk sun shiga cikin wannan magana ta mala wa imani talaki da rantsoyi na saki to shi ma suna cikin abin da shari'a ta kyamata a rantsoyi na saki shine abin da larabawa ke yi tun zamanin jahiliya wanda shi fuka hau suke kira da abdalakul mu'allak matarsa ta ɓata masa rai sai ka je ya ce to in ki sake yin kaza to iya aure na da ke kenan amma suka yi haka da niyyar rantsuwa ba sakin suke nufi ba an gane wato kawai suna faɗa ne matsayin gargaɗi kar ta sake saboda su can a wurinsu ba kasafai ake samun mutuwar aure ba ba irin yanzu ba ne da mutane ke wasa da aure kawai da an ɓata mere ya gidan nasa keke to su can sai ka yi shekaru baka ji an ce an aiga wata mata da an ka saka ba mafi yawa ma in kaga gwauruwa sai dai irin waɗanda mazajen suke mutuwa an gane to shi yasa ita ma ba ta fahimtar sakin ake son a yi to idan an faɗi wannan sai ka ga ta ta firgita ta tsorata sai ta daina yin wannan abu saboda ya fi ƙarfi sama ya ce ko ya buge ta ko ya daina yi mata magana ko ya gaya mata maganganu to shine sai ya faɗi wannan to shi malamin fiƙihu suke kira da abtalaku al-mu'allaq to idan ya auku to malamai suka ce aurensa bai mutu ba sai ya yi kafaratul yamini mun sai da ake kafara rantsuwa ko eh mutum ya rantse ya saba ya ake kafara rantsuwa ciyar da miskini goma ko ko yi musu sutura ko yanta bawa in wannan bai samu ba sai azumin kwana uku to abin da zai yi kenan amma in ka ce kakke fita in kuma ki fita iya aure na kenan da ke kuma kana nufin aure ta fita aure ya sau aure ya sau eh inna mal'amalu bin ce to matsalar dai tana da sabani a wurin malamai su da yawa daga cikin malamai a sun tafi kan cewa ko ya yi niyya ko bai ko ya rantso ya yi niyya ko sakin ya yi niyya dai ta sau shi ne kusan mazahib sun ka tafi a kansa amma daga baya-baya irin su shekul islam na taimiyya sun yi bayani cewa ba haka ba ne tun daga abin da aka samu daga larabawa kuma shi ne urfinsu sukan faɗi haka kuma suna nufin rantsuwa to dole sai an yi tafsili idan mutum ya ce in ke yi kaza ko kika fita kaza ma'ana yin rataya sakinsa akan wani abu kuma wannan abin ya auku to sai a duba a gani idan sakin ya yi niyya ta sau in kuma ya yi nufin tsawar da ita ne da ya mata gargaɗi da tsoratar da ita ita ma ba son rabuwan take ba an gane tsautsayi na yasa ta sai ta yi abin da aka hana ta to sai ya yi kafaratul yamini aurensa yana nan to haka almajirinsa ibn al-qayyim shi ma ya tafi akan haka suka ce saboda innamal a'malu binniyat saboda ba aiki ne kai tsaye ba direct sana istilahi na laraba kuma su in sun faɗi haka ga abin da suke nufi ga abin da suke nufi rantsuwa to shi yasa sai shari'a ta hana su yin wannan wato daidai yake da su ce billahi billahi kaza ko uku simu billahi karfi kaza matsayinsa ɗaya an gane su a wurinsu shi ma wani nau'i ne na rantsuwa daidai yake da su ambaci sunan allah daga cikin sunayensa su rantsi su ce karki kaza ko ba zan yi kaza ba ko wallahi in na yi kaza to matata taso to daidai yake da su ce in har ni na yi kaza ko matata ta yi kaza to tabbas aure na ya sau suna nufin rantsuwa sai shari'a ta hana su saboda kaga kai tsaye ba amfani ne da sunan Allah ba sai ta kuma rantsuwa musulunci ya sharɗanta cewa ko dai da sunan Allah ko sifarsa waɗannan abubuwa guda biyu su ake rantsuwa da su man kana halifan fal ya halif billah to amma ka ce in na yi kaza sakin aure na kaza kuma kana nufin rantsuwa da Allah to kaga ai ba suna Allah a ciki to shi yasa shari'a ta hana cewa yana daga cikin abubuwan da ba a yarda mutum ya faɗa ba da niyyar rantsuwar in kuma so kake ka rabu da ita in ka faɗi haka shi kenan aure ya yi me eh shi kenan in kuma ka ce a da an ka tambaye ka sai ka yi tauri a ka ce a kai dama barazana ka yi da yi kenan sai a baka waccan mazhaba amma dai su a ƙasan nan mazhabin malikiya kasancewa baya tafiya akan haka haka sauran mazahib in ma matsalar ta kai kotu ba za su yi amfani da wannan fatawa ba ma dai kana tare da mutum abin ya auku ya ma fatawa za ka ba shi saboda shi yake da ƙarfin dalilai kusan shi shekul islam ibn taimiyya a cikin gidajen yare da aka kai shi ɗaiɗaiɗai har so bakwai akwai wannan fatawar tana ciki da ya yi ta sai malaman bid'a na zamani su al-kunawi ibn makhaluf su nasiruddin al-mambaji suka yi mitin suka hada shi da hukuma aka kai shi gidan yari saboda wannan fatawa ba wai ya saba musu maliku ya saba musu abu hanifa ya saba mawa ya saba mawa to ya sha wahala sosai to amma dai yanzu ƙa'ida ce ta ilimi to wannan shi ake nufi da aiman aiman jam'i ne na alyamin an gane wato rantse-rantsen saki da kuke faɗa ku a zukatanku rantsuwa ne amma a lafazin kuma ba suna Allah a ciki shi kuma za Allah ya ce in za ka yi rantsuwa ka rantse dawa to shi yasa mala ya kawo shi an wantiharin musulmi da daka ma musulmi tsawa yana abin kawai musulmi na ka daka masa tsawa to ko da cikin wasa ne wannan haramun ne saboda ya masa wannan tsawar za ta sa ya dan rikice ya shiga wani hali ko in ma mai rashin lafiya ne kaga rashin lafiyan suna iya tashi kuma an yi da sanadi ya mutu ka kai ka kashe shi haka akwai matsala musamman irin masu yawan tsoron nan ka ka daka musu tsawa shi kenan sai su faɗi su mutu eh ka kai ka kashe su dole a hukunta ka wa ihanatihi ko wulakanta musulmi to shi ma wannan shari'a ta hana saboda musulmi yana da daraja kai umuman ma ɗan adam yana da wani matsayi na daban to ballantana ma a ce yana da riga ta musulunci yana kan karantarwa ta musulunci to kaga ba zancen me wulakanta ya dan tunanin cewa kila ko ka fi shi shekaru ko a ka fi shi ilimi ko ka fi shi kuɗi ko kai kana da mukami shi kuma baya da komi su wannan haramun ne ba a wulakanta musulmi wasabbihi da zaginsa eh to haka wajibi ne duk musulmi ya tsare harshensa daga waɗannan abubuwa kamar yadda ya zo a hadisi na abdullahi dan mas'ud nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sibabul muslimi fusuku zagin musulmi fasikanci kuma a luga ta laraba zagi yana da faɗin ma'ana duk wani abu da zai bayu an gane na kaskanta musulmi zagi ne ba sai ka ce uwarka ubanka ba duk abin da zai baya zuwa ga raina musulmi ko faɗa mai wani abu mai muni da zai nuna shi ba kowa ba ne ko yana da naƙasu to wannan zagi ne in ka yi shi zagi ne na'am a yan makaho ne ai hakika ka faɗa ba komai ai wannan ba zagi tunda tunda sifar shi ce ya danganta daga yanayin da ka faɗa siyaki zaka za a kalla me ya bayu ka faɗi wannan magana shi za a kalla saboda haka ba za a yi ma hukunci don kacewa ne makaho ne a ce ka zage shi ko gurmu a sai an kalli sabab tunda akwai dalilin da ya sa kai wannan magana to me dalili shi za a kalla a akila misali kake bayarwa don a gane shi kaga wannan ba zagi ba ne ko kuma ka faɗa don kare na halittar da Allah ya ka soki halittarsa Eh, to kaga wannan ka zage shi sannan kuma ka rena aikin Allah tunda ba shi ya mai da kai ne haka ba ko ba haka ba eh so duk wannan ai zagi ne haka don wa takhwifihi ko ba shi tsoro kai wani abu wanda zaka ba musulmi tsoro irin abin da yara ke yi mata duk wannan haramun ne ba a ba musulmi tsoro ko ka kira mutum ta waya ɗaya kai ta ba shi tsoro ai yanki da nafin ne muna neman ka eh ko ba gaba ko a turo ma saƙonni ai sai mun kashe ka ai sai mun yi kaza ai mu aljannu ne ai kaza kaza duk wannan haramun ne fi gaira haƙƙin shari'iyyin in dai ba akwai haƙƙi na shari'a ba in akwai haƙƙi na shari'a wannan kamar mutum ya yi laifi to hukuma za ta iya abin nan ɗinsa ko za ta yi tsoratar da shi har ma ladabtarwa za ta iya yi masa ina fatar an gane wannan babu komai tun da kaga laifi ya yi amma haka kawai mutum bai maka laifin komai ba bai taka shari'a ba bai ci haƙƙin kowa ba ko ka zage shi ko ka tsorata shi ko ka wulaƙanta shi to wannan duka haramun ne shari'a ba ce da wannan ba nan za mu kwana saboda lokaci insha Allahu wani sati sai mu tashi gaba ta gaba wa yajibu alaihi hifzu basari eh سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته